صالح فتاوى صالح
ألا فنذكر المختار تاج بخيره وفي كل قصد فلتسير بسيره وإن تجتر فالكلام جويه ضوء الامتداء المصطفى على غيره فذكر رسول الله أعلى وأمجده بذكر رسول الله أعلم وأعتدي وقلبي إليه بالسبابات يصطلي وليس سواه مطلبي ومؤملي دليل الورى والليل بالصبح ينجلي يجري يقوم والنار بالنور تغمد فمن جاك به يذكر أفكر وهم به عشاؤه قد فلفلوا فيه لنا إلا في الشوك سلسل دواء بأدواء القلوب موكل فمن شك بالإبراء فالإنس يشهد تمسك بالارتقى من الحق قوة أرسله مولاه للخلق قدوة وهنا سداد ذيبك والزور سلوة تعرق ليل الإنس والجن دعوة إلى الهجر بأسمائهم تتردد دعاهم فلبى منهجته علاقته وقد عانى من سكر اللجاج اشتفاقة ومن لم يجب دواء فللسيف لاقة إمام الهوادي حسن مراقة بعصد من التوحيد لا يتقصد قريب وإن شدت إليه المفاوز أعبد من سر النفوس كرائز وطوبى لمن أبى به وهو فائز ديانته ستر عن النار عاجز ومن ضل عنها فالعذاب المخلد من الشمس برة شمائله كشهد ديبا وخبرة مبائله كالروب حسنا ونبرة جلائله كالشهر نورا وكثرة فلا نور يستهوي ولا الهوى يجاد بنا بنية الإصلاح من أعظم البنى تعاد لأسوار من البئر والقناة بالله ما نسى ولله ما قناة بلا شرك الله عن الدين والدنى إلى علم إلى لا الهدى يتوكدون متابع الأمم لم تكن في دفاتري شهادة على متتر في تهاتري ولله ما للمصطفى من محاضري دللنا للماء ونس تواتر على أنه بالهز والقرب مفرد والفرد غرق الشلطفاء بجميع يئن فؤادي للهروب بربي وصبره من قلبي يزاه بنبعي دائم لا تتكلم بجرمه بها يسعد الهاوي إليها فيسعد ولدنا الهدى نوبا كريم بإرثي فبين الجهل وبن الحياة وبثي فكم طاب من قلبي به بعد خبثي ترى الناس سرا سرقه يوم بعدي ولكنه في الناس للناس والصدور مطمئن عيشك عن كذب فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يساله به جيش ويؤمر مسجد جاء الشرك منه مشربي مهند ورم جيد وسهم مسدد كم أنة للمشركين وأفة وقد هد من بنيانهم كل ردهة يخربها في لذة صنع أبراد دفعنا به عنا بلا كل شبهة إلى سادها البرهان فالإفك مهمد تخلص للتبليغ عن غير بهة وللهج والتحقيق من غير شبهة ولما تنهى هادي بلا من وفقات دخلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أماكن وجود إليه المنفه فلا نب بالعلبات يسره نبه وإذ جاء للتقييد فاختار ربه لنا ليلة الإسراء ممن أحبه وتهانيه القدس والناس هجته وعاد على عن ذلة ومهانة وقام بحج الله دون استهانة وجنوه منه هاجلا لأمانة جنوب السباع إلا جنوب مكانة وقد كان فيها هذه ليس يبعد تخلص من تدين من كل آفة وراك فؤادا لم يعد كتابة وأدناه تخصيصا له بإنابة جنوب السباع إلا جنوب مسافة وقد كان فيها هذه ليس يبعد إذا التهبت للشوج نار اقتدائه نقربه بالذكر حال استزاهي ونمده والكرب ذوق ارتياهه دوام المنى في ذكره وابتدائه فأت من فخلوى فكما ليس ينبذ فأخرت عنه حين أزى تكدني وقلبي من آل شوقي وما فيهتمي بابكي إذا أنفقت دمعي من تمي دموعي لموتي عنه كالقدر الجنهمي ولا أدب إلا القرب إن كان يسعد تكاثر وصفي عن كريم صفاتي لفضل سجاياه وتبرز ذاتي ومن لا يعد الرمل في أرصادي لعبد على الإيراد من معجزاته ومن لا يكيل البحر والبحر مزبد لقد خاب من رجت كف سماهي ولا سلام خارج عن سلائه ومن هذا عنه فيأت من فلاهي زوائد كام دموعة بامتدائه والملا وخير العالمين محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الإله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم wannan harafi na dalke nan mara dugo Mhm.
ألا فذكر المختار تهزو بخير to shehu alfazazi Allah ya kara masa rahama yace alana an fa zukurul mukhtara ku ambaci annabin zabi tahzuhu bi khairihi sai ku rabauta da alkhairin shi yaban naku wato yaban manzo Allah akwai alkhairi dewa a ciki yamin yaban manzo Allah kirari ne karanta salati ne gare shi da gaisuwa duka sirati taslimi alal mustafa fukutu yace na fifita ne saboda yawan karanta gaisuwa ga annabi to kirari ga manzo Allah karanta gaisuwa ne ga manzo Allah fi kulli qasdi وفي كل قصد فلتسير بخير bal tasiru bi sayrihi ku yi tafiya da irin tafiyarsa shine ku yi koyi da sunnarsa kenan fi kulli qasdin a cikin dukkan manufa duk abin da kake ko me kake a rayuwa akwai sunnar manzo Allah a cikin sa akwai tafarkin ma'aiki a cikin sa dubiya ya annabi yayi a ci- ya- ya tafiyar manzo Allah take me ya dace da shari'arsa a cikin kome mhm وإن تشترون فالكلام بغيره ko kalami ko Kalami.
na fa'al kalami eh saboda ilafa ko wa in tashtaru na fa'al kalami idan kuna so ku sai wato zance mai amfani bidairihi ku ba da zance mai cutarwa mara amfani kenan ku su ku karɓi mai amfani ku ba da mara amfani to da un دعوا لامتداح المصطفى مدح غيره da uma da gairihi ku bar yaban wani annabi limtidahil mustafa ku koma ga yaban annabi mhm فذكر رسول الله أعلى وأمجد ambatan wato manzan Allah a ala shi ne mafi ɗaukaka wa amjadu shi ne mafi girma idan an ambaci wani an karanta masa yabo an masa kirari to sai dai a yi masa ba don zatin kansa ba sai saboda annabi an fahimta ai to kowaye hakan nan amma haƙiƙa shi da ke cewa wato ci- o- o- o- fahubbu siwal mahi a mahitu wal fisku ai san wani annabi balandar ha ambace shi ai makanta ne sai ce siwa hubbi alil mustafa sai dai san ahlul baiti wa sahabihi sai kuma san sahabbai wa man kana siddiqan matahassasal haqu a cikin sahabban ballantana wanda ya zama siddiqu sai kuma yace wa qaumun qafo min haja ula'i sarmadan sai kuma mutanen da suka bi tafarkin wayannan su ma sarmadan fa amruhu musdiqun wa hubbuhu musdiqun sai ya fara kawo famaliku wannan umanu ahmadu kullum kada shafi'i to shehu di ya sallama wa'annan ya ya yi bi sai musu jinjina yawa kazaka abul abbasi ahmadu saidi kazaka junaidu as-salikul ilmul shirqu kaga sufa yake nan gabaki da duk wa'annan ana yaban su a yaba musu a so su saboda annabi an fahimta ai shi kuma manzon Allah ba shi da wata illar da za ka so shi ba wani dalilin da za ka so shi don zati shi na zati ne kawai kana son sa ne don zatin Allah an fahimci shi ne magana yauwa to haka yake to بذكر رسول الله أسمو وآتني asumu ina ɗaukaka a atali ina ɗaukaka dai bi zikin rasulullahi da ambatan ma'aikin Allah nake ɗaukaka in ji alfazazi
وقلبي إليه بالصبابة يسلني wa kalbi zuciyata yastali yana kunkuna bisa babati ilaihi saboda soyayya ta zuwa gare shi bege na gare shi
وليس سواه مطلبي to ومؤملي matsalabi abin nema na wa mu'ammali da abin guri na laisa siwahu ba wani annabi bane shi nake nema bal madlubu zatuka wal garad haka shehu ya faɗa ko irin wannan kenan bal madlubu zatuka wal garad madlubi abin nema garadi bukata zatuka zatinka annabi to دليل الوراء والليل بالصبح ينجلي dalilul wara jagoran halitta wallailu duhun dare yanjali yana yayewa bi subhi daga zarar hudu safiya kuma sai ta tafi da da duhun dare saboda haka shine jagora shine mai shirar halitta a cikin dare kaga taurari ne su duhun su hasken su baya yayi duhu ga baki ɗaya ko amma dai sa shiryatar da kai su ma amma mai tafiya da duhu ya shafe shi gaba ɗaya sai safiya to shine kwatancin annabi kenan Mhm.
شفيعهم والنار بالنور تحمد shafi'uhu shine kuma mai ceton halitta shine mai yi wa halitta alfarma Allah yana yi ya duba alfarmarsa ya yi abu wani ya ce shi ba ka ce masa saboda annabi ba ya yi kaza ko to shi kuma Allah yana yi saboda annabi kaga mutum sai da ya rike nasa shi shi ubangiji yana yi saboda annabi a gurare da yawa ya faɗa haka inna allaha tajawaza li an ummati alhada awan nisyana Allah ya yafi wa al'ummata kuskure da mantuwa saboda ni li saboda ni hadisi rawahul bukhari a gani mhm da yawa kuma gashi nan da abubuwan ba sa lissafuwa ko to والنار بالنور تحمد wannan rubuta tuhumadu ana bice ta bin nuri daga zarar hasken safiya yanzu kun kunna fitila a ci balballe waye da sauran rubuta wannan ma duk wuta ce ai in kaga tana ci ra- has- safiya ce ba ta yi ba kaga sai a shafi ta kuma to فمن شك فيه حين يذكر أثقل ko yuzkaru dai حين يذكر yawa faman shakka fihi din mai kokonto a cikinsa afkalu to shi ɗin nan mai makyarketa ne hina yuzkaru yayin da ake ambatansa mhm نعم wani wani wani abin da muke muna jin daɗin sa dinnan wallahi wani wannan tashi hankali ne a gurinsa kuma mai sallah ne abin da zai baka mamaki kenan wani tashi hankali ne a gurinsa wannan kuma mai sallah ne shi ma zai ce qala rasulullahi kaza duk irin wannan abubuwan zai fada amma wannan abin tashi hankali ne a gurinsa ya za a yi mutum kamar kowa a zona a ta faman yabansa ana ta wannan hanyar ba karamin masifa ba ce in aka yi ta za ta karya imani yawa domin aka in aka kasa da manzan Allah to kuma ba magana lamari ya lalace to أثقل ine mai raurawa mai makirketa ne shi ine zukaru to hammu تهم به أحشاؤه وتكلكل to hammu ana soya a hasha'uhu kayan cikin sa bihi da ambatan annabin nan fa wato kalkalu ana raurawar da kayan cikin sa shi gani yake kamar za a yi shirka ne ma da Allah ana ambatan manzan Allah dinnan kuma so kuma soyayyar babu ta a cikin cikin nasa babu ta a zuciyar tasa baya kuma so ya so din ai kaji saboda ya ma ce ba ma soyayyar ma a cikin addini shi ya laluba qur'ani tun daga farko har ƙarshe bai ga inda aka ce a so annabi ba saboda haka duk wannan zancen soyayyar da ake shi kaman jin jin sa yake kaman an an saki layi to وفيه لنا آمين.
من لوعة الشوق سلسل salsal ruwan daɗi ya tabbata lana gare mu fihi a cikin yaban annabi yayin da shi kuma yake soya shi da wuta yaban mu kuma ruwan daɗi ne gare mu a cikin yaban annabi min lau'ati shauki saboda tsanin soyan mu da shi saboda tsananin wato kunkunan begen mu da shi mhm.
dawa'un bi adwa'il qulubi huwa ai qalbi shi wato yaban annabi dawa'un magani ne muwakkalun abin wakiltawa bi adwa'il qulubi da cutukan zukata shine mai tafiyar da cututtuka in kaga masoyin annabi duk matsalar da yake ciki a duniya duk damuwar da yake ciki a duniya duk shirgin da yake kansa in ya shigo cikin halkar wato yaban manzon Allah to sai a ji wannan abin kuma shikenan sai yasa maulidi ina akwai alheri a ciki masifu da yawa suna sassautawa a cikin zuciya da damuwa to faman shakka kamar shakka bil ibrahi fal hissu yashhadu to faman shakka wanda duk yake kokonto fil ibrai a cikin warkarwa to falhisu ganin ido ya shahadu yana shaida da warakar sai aka ga maulidin nan na ma'aiki duk ko kasuwanni ma sun canza sun samu albarkatu gashi nan baya lissafuwa mhm kama saka bil wusuqa min al haqqi to da masaka yayi riko bilu suka da amintacciya urwatan igiya milal haqi ita ce gaskiya mhm فأرسله مولاه للخلق قدوة fa'arsalahu maulahu ubangijinsa sai ya turo shi qudwatan lil khalqi jagora ga halitta kaf
وحين سدا بالإفك والزور سدوة wahina sada yayin da ya tumbe saduwatan tumbe shine ya danka bil ifki wa zuri da karerai yadda muke ƙarya mhm دعا الثقلين الإنس والجن دعوة da asakalaini sai ya kirayi nauya ya bi su ne insa wal jinna wato mutum da aljan kenan da a watan kira tattaraddadu gashi nan نعم تتردد إلى الهجر في أسمائه to kira nan take ta kai da komo fi asma'i ma cikin kunnuwansu ilal hashir har a nade kasa har zuwa taron alkiyama wan alqur'ani ba zai shafi ba komai ya kai duk inda abu yake duk inda abu yake wajen sai a neme shi a rasa ana nan ana nan sai a neme amma banda qur'ani in ma ba a neme shi an rasa ba abin sai ya canza sai ya canza kala ya kaga qur'ani ko digo ba a canza ba tare da ƙwararren makiya masu kaifin kwanya da suke son yin haka ɗin to ka gani yana nan ƙur'ani tangaranto دعاهم فلبى من حدثه علاقة da ahum manzo Allah ya kiraye halitta mutum da aljan man hadatu alaqatun wanda soyayyar Allah ta koro shi falabba sai ya amsa kira sai Allah ya so bawa to وقد آن من سكر اللجاج إفاقة to ifaqatun wartsaka min sukurin lajaji daga mayan nan na musu kada ana lokacinsa ya yanzunta lokacinsa ya yi don hujja ta bayyana karara
ومن لم يجب دوءا فلسيف داقة to wa man lam yujib wanda yake karbawa dau'an da biyayya da mika wuya falin sai fi dakatun akwai iko ga takobi za a sa takobi na shari'a takobi na musulunci takobi na jihadi dole ya bi idan kuma duk wannan bai cin masa ba to takobin azra'ila aina nan tafi kansa ko yana mutuwa sai sallama wa manzo Allah gabaki daya ya laitana da anallahu wa da rasula ba kuma amfani to دماء الهوادي إن أبصته مراقة bi arbin بعظم من التوحيد لا يتكسر dima'ul hawadi jina nan wuyaye muraqatun abakwaran yarwa ce in asatu in ta saba annabi bi adabin min at-tauhid za a kwaran yadda ita ne da takobi na tauhidi na la ilaha illallah kenan la yataqassadu wanda baya da kusa baya da kushewa baya disashewa mhm
قريب وإن شتت إليه المفاوض to qaribun annabi kenan manzo Allah makusanci ne tare da shi muke wa in koda al-mufawwiz jazza shaddat ilaihi ta nisanta zuwa gare shi tsakanin tsakaninmu da shi jeji bayan jeji jeji bayan jeji to fa maskanu hude bainal hashawat tara'ibi kamar yadda muka yi ko yana nan zaune daram a cikin zuciyarmu to أحبته من سر النفوس كرائز gara'izu ɗabi'u min sirrin nufusi daga sira- sir- sirrin rayukan mu'ahabbatu ta ƙaunaci annabi Mhm.
فطوبى لمن أضحى به وهو فائز faɗu ba farin ciki ya tabbata ajan ta tabbata liman adaha wa huwa faizun bihi ga duk wanda ya zamo ya rabauta da shi ya wanda ya samu annabi wannan wannan wannan ya gama arziki ya gama farin ciki Allah ka arzuta mu
diyanatuhu sitirun anin nari hajiz diyanatuhu addinin annabi suturun sutura ne hajizun mai sha makancewa mai tsarewa anin nari ga barin wuta
faman balla anha fal azabul muqallad to wanda duk ya bace ga barin addinin annabi ya bace ga barin tafarkin nan ta manzon Allah to fal azabu azaba al muhalladu abin dawomarwa ta tabbata kuma kansa ba
maqadiruhu abaha min ash-shams gurratan mahailuhu alamunsa su ne wato dalilan annabtarsa a bahagurratan su ne mafi kyawun haskaka mina shamsi daga rana sun fi rana haske sun fi rana bayyana Mhm.
shama'iluhu ka shahdiban wa khubratan shama'iluhu wato tadodinsa kuma ka shahadi kaman farar saƙar zuma suke ɗiban wajen daɗi wa hubaratan da wajen jarrabawa in mutum ya jarraba tadodin manzo Allah zai ji su wato abinda zai iya kwatanta su da shi a cikin abinda mutum zai ɗanɗana shi ne kamar zuma wajen zaƙi isu kuma ayoyinsa mu'ujizozinsa dalilansa na annabta to abinda za a iya kwatanta su da su shi a zahiri shine rana kuma fa wannan fa duk abinda ake faɗa ya gaya maka mada'ihu la ta'dul haqiqata kulla duk wannan abin ba wai mubalaga bane yawa ba wai mubalaga ake ba ba wai idinabi ake ba wani ba wani majazi ake faɗa ba haka abin yake kuma yafi haka bayyana dalilan manzon Allah a fili suke fiye da bayyanar rana alaihi salawatu rabbihi wa salamu mhm faduba liman abaha bihi wa huwa fa'il wa duka mun gama wannan na'am diyanatuhu sitrun anin shi ma dai mun gama shama'iluhu ka shahidi makai sai fada'iluhu karraudi husnan wa nadratan fada'iluhu darajojin manzo Allah fifikansa karraudi yanda ka san wato dausayi suke husnan wajen kyau wa nadratan da ni'ima mhm دلائله كالشهب نورا وكفرة dalailuhu hakan nan kuma dalilansa kuma ka shuhubi kaman taurari suke abin da yake shiryatarwa zuwa gare shi kaman taurari suke nuran wajen haske wa kasratan da wajen yawa
ولا الشيء يستهوي ولا الحق يجهل falar zuru wato ƙarya la ya tahwi baya rinjayar mutum ai ma- ai ƙarya a zo a soki addinin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a rinjaye ka da shi a ba dai wannan ba walal haqqu yujhadu haka nan ba a musaitar gaskiyar annabi ko kafirai ba sa musaitar gaskiyarsa fa innahum la yukzibunaka ko walakin zalimina bi ayati la yajhaduna
بنى بنية لله من أعظم الزنا bana manzo Allah ya gina buniyatan lillahi ginin Allah shine musulunci min azamil buna wanda shine mafi girman gini kuwa ba taba gina abu irin wannan ba ginin musulunci ko ba haka ba mhm تهاد بأسوار من الجيب والقناة to haɗu da ake kewaye ginin nan bi aswarin minal bidi wato da soraye su ne katangu na fararen masu wa- na fararen takuba walƙana da jajayen masu abinda ake kewaye wannan gini da shi kenan Mhm.
فلله ما أرسى ولله ما بنى falillahi ikon Allah ma arsa mamakin abinda manzo Allah ya kafa shi wanji bala arsa hako mamakin abinda manzo Allah ya kafa shi shine lamarin addini walillahi ma bana mamakin abinda ya gina Mhm.
دج الشرك جلاه عن الدين والدنا hilalu
هلال بلا علاء الهدى يتوقد to duk da shirki duhun kafirci jallahu an dini wadduna hilalun wata ya tawakkadu da yake huruwa haske bila ala'il huda da kyalkyalin nan na shiriya jallahu ya yaye wannan duhu na kafirci an dini gabar lamarin addini wadduna da lamarin duniya shari'a ta zo ta game lamarin addini da lamarin duniya kuma
أتى بعلوم لم تكن في to دفاته su ne magana su ne aliddini wadduna ɗin ya zo da ilimai na lamarin addini da lamarin duniya ya zo da ilimai lamta kumfi da fatiri wanda ba a taɓa samun su a cikin takaddu ba ko littattafai ba babu shi ba za ka sami irin alkur'ani ba a cikin zuwa da ilmai shine abinda maulana shehu tijani yake faɗa radiyallahu anhu yace shi qur'ani wato kwatancinsa da wani zance ba shi ba da aka tambaye shi game da qur'ani da salati ya ce to ai shi ƙur'ani danganansa da wani zance ba shi ba salati ne ko waninsa kuma salatin kowane iri ne to kaman danganan zatin Allah da zatinka shi ne in ka iya kwatanta su to shi ne kwatancin alƙur'ani da wani zance ba shi ba in ji shehu tijjani ta so su tsinannu sun ce wa mun ce salatul fatihi ta fi ƙur'ani Allah ya isa to wannan shine magana maulana shehu tijjani ban taba ji an yi wa qur'ani wannan siffar ba danganan dai qur'ani da wani zance ba shi ba to in ka kwatanta zatin Allah da zatin ka kai mai magana to shine danganan zance kowane irin zance ne da kuma alqur'ani to kaga an gama magana ba wata ba wani siffa da za a yi wa alqur'ani da ta wuce kuma wannan saboda haka yace fifikonsa ta fuska biyu ne fuskar farko kasancewarsa kalamun zati zance ne na zati ta wannan babu yadda za a yi a kamo alkur'ani zancen zati ne na biyu mashtamala alaihi min al'ulumi abinda alkur'ani ya kunsa na ilimai na hakika da na shari'a na zahiri da na baɗini na duniya da na lahira na ɗaiɗaiku da na gabaki ɗaya da juz'iyya da kulliya to abin da yake dilala zuwa gare shi to wannan tekun da ya ritsa halitta ne ga baki daya alqur'ani tsarin nazamin sa bayan da za a yi littafi ko ya kunshi ilimi ba a kuma karanta shi ba a san me ake karanta ba ana jin daɗi akwai littafin da zaka iya yini kana karanta shi kana jin daɗi baka san me kake faɗa ba to wannan ma kawai ta yi shi qur'ani mu'jiza in kaga an karanta abu ana jin daɗin sa ba a sama nasa ba to waka ne ita ku waka saboda wazani duk zance mauzuni yana muwafaka da nafsu wannan wazanin shi yake janka amma tsuran magana ce tiriyan tiriyan tiriyan labari ana yin sa baka san me kake faɗa ba kana yi kana jin daɗi Allah bai taɓa yin wannan ba sai a cikin kitabun kuma kuma an zo da tsari irin wanda za a shirya ma zance na addini tsarin addini da makarimul ahlaki kad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'alal lagwi mu'riduna والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ومولكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هكذا يكيس karanto mana siffofi na muminai na manya-manyan ɗabi'u da kirki wallazi na wuli amana ce mu'adihim ra'una bayan ya gama wannan kaga lamarin addini kenan da kirki siffofin mu na siffofin annabawa sai kuma ya ce wa laƙar halakan al'insana min sulalatin min dini ثم جعل نسله ثم جعل ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة إزاما فكسونا إزاما لهما ثم أنشأنا وخلقنا آخر wannan kuma ilimi ne na rayuwar duniya shi kuma ba a taɓa yin littafin da ya zo da irin wannan thumma innakum ba'da zalika lamayituna sannan kuma thumma innakum yawmal qiyamati tub'asuna to hakan nan hakan nan sai kuma ya shiga labarin annabi nuhu wala kadarsa na nuhu kuma aka shiga labarin annabi to haka alqur'ani yake da sarka yanzu wannan ilimin na cewar wala qad khalaqana al-insana min abin min sulalatin min dinin dinnan tun nan da shekara 400 ka na farko dai yanzu masanin kimiyya kimiyya dan tayi a ciki idan ya ji wannan aya guda biyu khalaƙar al'insani min sulatin min ɗinin ɗinnan to in ya ji to wa'annan abin zai ce wannan karatun bai wuce shekara ɗari ba a duniya diyan da aka bai wuce shekara ɗari ba a duniya wannan karatun saboda ba a san yaya tsarin ake samun mutum ba a ciki ta yaya mutum yake zama mutum kuma ta ina yake fitowa kaga sulala ɗin nan sulalan nan to karatun ba ƙanƙani ba ne sannan ƙararin makinin to babu wata siffar da za a yi wa mahaifar mace irin wannan kalmar guda biyu ƙararin makinin ina aka karanto shi a tabi ulumin lamta kumfi da fatir idan mutum ya san ƙwar'ani wallahi billahi lazi- wani abu ya daina burge shi wai kaga abu ka ce banu isra'ila wannan shi tabbatar da musulmi bai san me yake tare da shi ba shi ya tabbatar da bai san me ya kunsa ba ranar ƙirgin rage wato na yi kamar na na rikice da na ga wani an- nan na je asibitin murtala ɗin na ga wani wato wata katafila tana da wani dunkulelan karfe ana duka shi a ƙasa ana rara kirami a gurin abin da ya zo min anan wa an zannal hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'u linnasi wannan mazaharin ayan ne yake bayyana a gurin hadidin ne gashi nan Allah ya halici karfi a cikinsa wanda ya sanya shi wato babu abin da bakin karfe ba zai tankwara shi ba ya fasa shi ba sannan kuma amfanika ga aka alkur'ani yake to shi qur'ani kaidarsa ɗaya ne muhimmansa bai zo don bai zo wai yayi maka tafsilin duniya ba a'a da abu zai ishara zuwa gare shi ne ya wuce kawai Ah, to tunda bai tsaya ma ya maka bayanin sallah azhar raka'a hudu ba sallah waye ka balantana ya tsaya ne ma bayanin wai kira da waye ai ya fi karfin haka kitabullahi ya fi karfin wannan to amma mushkilan mu ba mu san me muke tare da shi ba wallahi tallahi shi yasa shi ibrahim ya ce wala daira anni a qara'u zikra a arif ba abin da yake damuna saboda ina karanta qur'ani kuma na san ma'anonin sa da kyan gane wanda ya san qur'ani to ba zai ba wani abin da zai kalla waya wani daga amma duk an mai da karfi da yaji aka mai da mujahilai wallahi amma duk ilimi yana tare da qur'ani to wai yanzu makarancin qur'ani wai shine kuma baya saboda gidan ƙarya duniya Allah ya isa to muje na'am shahadatuha lam taftarid bittaha shahadatuha shedun nan shedunta shedun annabta annabi lam tattare ba ta raurawa bi ta hatu da ƙarerai dan a zo a ga wani ƙarerai a waye ba za ta raurawa ba shedu ne tabbatattu ka fafu falillahi malil mustafa min ma'af falillahi ikon Allah malil mustafa min ma'asiri wato mamakin abin da ya tabbata ga ga manzo Allah min ma'asir na fifikai
dalalna bi ijma'in wa nafsin tawaturi ala annahu bil hubbi wal qurbi mufrad dalalla mun kafa dalili bi ijma'in da gamuwar halitta ga baki daya wannan ba ma gamuwar malamai bane gamuwar halitta baki daya wa nassin tawatur ga kuma nassosi na littafan Allah a jere su kuma ala annahu bisa cewa shi annabi mufradu ya kadaita bil hubbi wal qurbi da soyayyar Allah su wancan ba san soyayya ba sai suka ce ba a taba yin mutumin da ya sa a irinsa ba haka kafirai suke cewa kagari wal qurbi da kuma kusanci da Allah ba kamar sa huwal fardu huwa al fard gargas al fada'u bi jam'i huwal fardu shine makadaici sarki makadaici kad gassal fada'u wanda sarari ya makar bi jam'ihi da taron sa kuma taron ka sanar da mala'iku a ciki wakila ma kuma gashi hadda Allah a ciki ba mun yi bayani ba inni ma aku Allah ya fada yace muna tare da ku to ya hinnu يهن فؤادي للوقوف بربحه ya hinnu fu'adi zuciyata na bege lilu ufi na tsayuwa bi rabihi a gidansa na jini ziyarci gidan ma'aiki Allah ya bamu ikon haka na
أتى الضر من قلبي يزاه بنفعه Allah ya sa addurru ciwo min kalbi na zuciyata yuzahu an agusar da shi bi naf'ihi da amfanin maganinsa Mhm.
دعائمه التي استقلت بشيء da'aimuhu shika-shikansa ginshikansa Allah ta taƙallar bi shar'ihi wadda ta kafu da shari'arsa kaga sallah kaga zakka kaga aikin haji kaga azumi to shari'a ce take tsayar da su kususan sallah zakka haji shari'a ce take tsayar da su shi wannan asomuli ba inda zaka yi da azumi Ah, to zaka yi tabin sanin ya shiga daka ya fito ya ci abincin sa ya fito ya ce yana azumi ba inda zaka yi da shi yasa ma dama shi Allah ya ware shi ce asomuli wannan na wani ni kadai na san me yin azumi amma in kai sallah zamu gani ba inda za a ce wai mutum wai baya sallah ko ko a'a sallar juma'a baya fitowa watakila ko a maka yake yi in ya ba ba- in baka sallah baka sallah kawai yawa shine magana a ce a wannan saboda tsannin walittakarsa ma ba a ganin sallarsa ko ba san yadda ba ruwanmu da shi kawai ko in za ka walittakarsa fito kai sallah malam cikin jam'i shine magana ta gaskiya Mhm. to wannan s- duk addini abin da yake tsayar da shi ya kafa shi shine shari'a dan in ka ki ba kyale ka za a yi ba in ka ƙi ba da zaka zuwa za mu karɓe ta da ƙarfi da yaji dole sai mun lissafe kuɗin ga kaf kana so ba ka so mu kwata don ba naka ba ne ka ci haƙƙin mutane sai a zuwa kwata to shari'a ce take riƙe addini yanzu kaga da ba shari'ar ake abin da aka ga dama ana ma ana zuwa ma masu sallan nema da suka hau sarauta sai suka ce aikin hajji ma ba ruwan gwamnati da shi nan da nan sai ya ninka ya koma ya zama ya ninka fiye da da su marasa sallar ba su yi haka ba sai masu sallar ne suka zo suka yi haka saboda tsanin zindikanci Allah ya isa to نهاية عدل آوي إليها فيسأل biha da ita ne wato da shari'ar manzo Allah ne yas'adul awi ilaiha mai taro da kai zuwa gare ta eh, yas'adu yake arzuta fa yas'adu kuma ya daukaka mhm ورثنا الهدى عنه فأكلم بإرث warisinal huda anhu mun gaji shirya daga annabi fa akrim bi irsihi mamakin girman wannan gado manzon Allah ya fi karfin ya bar duniya ya bar kuɗi wane mutum ina ya bar kuɗi wai kufan a zo ana raban gado ha wannan ba annabi ba wannan wannan yijillu ya alu an zalika annabi ya girman mu ya dauka gabarin wannan haka nan kuma dukkan annabawa ka suke ba sa barin kuɗi wai a zo ana rabu yawanci auliya ma in sirrin su ya kai sirri ba sa barin kuɗi yawwa ba sa barin kuɗi galibi sai dai su bar addini su bar sallah da lazimi da wazifa da karatun alkur'ani da karatun ilimi da abin da suke bari kenan sai dai suna da da'ita cewa sun tara kuɗi sun ajiye saboda jamala ta suna tare da annabi wannan jamalar sai a dinga ganin cewa miliyo- m- m- m- a- a- su miliyoniyoyi ne wallahi bai da ko sisi hakan nan yake ba ko sisi tsannin jamala kawai ta annabi yanzu nuna bi haira wala haira inna ma ra'aw hadratul mahbubi sitra jamaliki sai ya mutu kun gani inda kudin ka gani masu kuɗi dai suna nan da kuɗin su amma amma nan ina wani mag- yanzu an- annabi abinda yake gadarwa ilimi inna ma warrasul ilma abinda suke gadarwa ke su sun fi karfin kuɗi to
ففي نشره أفلل حياته ومسته Ah, ufanil hayata ina karar da rayuwa fi na shirhi a cikin yada addinin annabi kaji masoya annabi kenan ko wa basi da daidaita cikin al'umma aiki na kenan ji alfazazi harumu rigar bani nusrati dini ina neman yardar Allah saboda taimakon addini duk yawon da nake abin da nake so nake na kai addini yace da ina da karfi na duk kasashen turan nan gida gida zan dinga bin mutane ina ina kokarin sai na sai na tusa musu addini ka san har gidan fafaroma yaje ai shehu sai da yaje gidan fafaroma ya ki fitowa ya aiko ya aiko da hadiya ya ki fitowa sai da ya fito ko da an kare kafirci inda an yi arba to
فكم ذاب من قلب به بعد خبز fakam ɗaba min kalbin da yawa zuciya ta tsarkaka ta daɗaɗa bihi da albarka manzala ba da hubsi bayan bacin ta mummunan zuciya da kafirci da shirka da da kiyayya da gaba da waye sai ta zo kuma ta zama zuciya ta, ta- ta- ta manyan waliyan Allah to
جرى الناس درا سلكه يوم بعد mutane duk sun san gaskiyarsa baki ɗaya tun ranar aiko shi sun san gaskiya ne shi
ولكنه في الناس للناس هدى walakin na sai dai sha'an da lamarin hussadu mahassada sun tabbata fil nasi a cikin mutane lin nasi ga yan uwansu mutane duk yan uwansa qurayshawa hasada ce kawai shikenan to أحاسده مت إن عيشك أن idan hasada yayi mahasadin sa sai dai ka mace domin rayuwarka kam an kadu tana cikin mutukar kunci ai ba annabi ba ma duk wanda yake zama na annabi sosai to in mutum ya ce zai mahasada ya shiga uku dan ya shiga wuta kenan saboda zai ta ganin abin da zai ta sa shi a cikin kunci da damuwa to
فها هو في الدنيا وفي الدين fa ha fada kika ji huwa shi manzo Allah sayyidun shine shugaban halitta fi duniya wa fi dini anan duniya da lahira
يقال به جيش ويؤمر مسجد ko kuma ka ce a cikin lamarin duniya da lamarin addini dan kaga yuqadu bihi jayshu shi ne kwamandan da ake jawo runduna a ƙarƙashinsa tafagen fama a ƙarƙashinsa take shi yake tsara mayaka da karkaza su da diyan da za a yi komai sannan kuma shi ne liman kuma a masallaci wai umaru masjidu ka san ba su haɗuwa ai ina limami kwamanda ai liman sai dai addu'a na ce in kun fita sai dai ce muku addu'a amma a ce shi ne liman kuma an fita an ɗauki makami ma shi ne gaba wannan sai manzan Allah to ka gani to da a shirka minhum bashar fiyun muhalladu to wa rumhun umuru da niyun wa samun musaddad masharafiyun wato ƙaƙƙarfan takobi muhannadin ƙirar hindu ƙirar indiyawa kenan su larabawa suna danganta shi wato takobin ya cika ƙarfi ya cika kyau ya cika matana suna danganta shi da ƙirar hindu saboda daga can da suke samun mafi kyan takobi na ƙarshe to daga can ne wa rumhun rudainiyun da kuma mashi ba rudaini su kuma akwai wasu family ne su kuma ƙera makamai ita uwar family ita ce rudaina shi kuma wato shi shi mijin nata mai gidan shine samharu eh samharu ake ce masa ita matarsa kuma rudaina to ana danganta mashi saboda aikin su kenan makera ne ana danganta mashi a ce rudaini ko samhari wa sahamun musaddad da kibiya a bar miƙarwa to wa'annan abubuwa guda biyu minhu daga annabi da shirka su suka kare kafirci sai da ya rike makami tukunna mhm fa kam annatin lil mushrikina wa ahatin fa kam annatin da yawa wato kukan ciki wa'ahatin da bakin ciki ya tabbata mushriki na ga kafirai
wa kada hatta min bunyanihim kullara da hatin wa kada hadda haƙiƙa manzo Allah ya rushe kullara da hatin dukkan tsawa-tsawa min bunyanihim daga gine-ginensu
yuqarribuha fi lahazatin sun'a burhatin yuharribuha yana rushe ta fi lahazatin a cikin sa'a ɗaya a rara ɗaya sun aburhatin ga takwa aiki na tsawon zamani an daɗe ana ginawa to
da ba'ana bihi an na duta kulli shubhatin da fa'ana mun ije mun tunkuɗe duja kulli shubatin duhun dukkan rikici an na gabar mu bihi da albarka annabi
idan tabaha al-qur'anu fal ibku muhammad idan hujja ta bayyana gaskiya kenan to fal ibku ƙarya mu guma sai sai a kubance shi kuma sai sai sai ya buya
takhallasa litabligi an gairi fati to ya ya bayyana ya fito littabligi domin isar da sakon Allah an gaira fahatin ba ta da gajiyawa ba ba gajiyawa manzo Allah
wani lahaki wata hakiki min gairi shubha haka ne ya bayyana lil haqqi lil haqqi domin bayyanar da gaskiya wata haƙiƙi da tantance ilimi shine ta haƙiƙi kenan shi ilimi a ƙwanƙwance shi haƙiƙar yanda yake shi yake cewa ta haƙiƙi ka gani amin gairu shubuhatin ba sauran rikici da zai bari
walamma tanaha dibu da amin wa fakahatin to yayin da ya tike ya kai mutuƙarsa kai ka ce daɗin abinci ne wafa ka hatin kamar daɗin kayan marmari wato ya cike yadda ɗan adam dole ya ƙaunace shi ya so shi
da kalna biyu fitini min kulli bisha'atin zo da halna sai muka haɗu fiddini cikin addini bihi da albarkarsa min kulli wujatin ta kowace fuska aka dinga kwaranyowa eh wara'aita na zai yi fi dinillahi afwaja ko ta ina din nan
كل سبيل فيه أحمد يهمد to kullu sabilin fihi ahmadu duk tafarkin da annabi yake ciki yuhmadu abin yabo ne wannan tafarkin ko ko kullu sabilin yuhmadu dukkan tafarkin abin yabo fihi ahmadu manzo Allah yana kansa yana cikin sa huwal mulham هو الملهم الموحى إليه المنظف huwal mulham shine abin yiwa kimshe na ilimi al mulham kenan abin yiwa kimshe na ilimi al muha ilaihi abin yin wahayi gare shi al munabbahu wanda yake abin fifitawa Mhm.
فلا فلا لب في الألباب يشبه لبه fala lubba babu wani hankali yushbihu lubbahu da yake kama da hankalinsa fil albabi a cikin hankula gabaki daya dan shi in ya wato hankalinsa ba yan na mutane bane ko ba haka ba yanzu wanda kaga misali idan baka da kosisi dare yayi kana tunanin ya za a tashi gobe da waya mutum ya bacci sosai yana ta zilimi yana tunanin ya za a yi shi ko manzo Allah saboda tsannin hankalinsa inda kuɗi ne a gidansa baya iya bacci to kaga wannan hankalin ba kama san ya yake ba kwata kwata idan da kuɗi a gidansa ko sisi ne ya rage baya iya yin bacci ya dinga shiga yana fita kenan yana shiga yana fita yana shiga yana fita akwai kuɗi da aka ajiye wanda mai su bai zo ba da zai karba banza Allah a waje kwana a cikin masallaci bai kwana cikin ɗakin ba ba sa kwana tare da kuɗi kaga wannan hankalin kuma ba a ma san irin yadda yake ba to ka gani hankali ke na insanul kamil gabaki ɗaya kowa mahaukaci ne anan a dangane da wannan hankalin ba kuɗi ai ba zaman lafiya ba nutsuwa ba zaman lafiya rigima ta abu kenan sai zulumi to Allah Allah ka kawo mana da darajar annabi tsore mana abin bukata aka ce ba abin bukata an shiga uku to shi ko manzon Allah baya samun hutu ya nutsu sai ba komai a gidansa kaga wannan hankalin ba san da yake kuma in ba gidan annabin ba gidan da aka ce ba kuma ya sai a watsi kowa ya nasa gugo a su matan kowa ce su ta san inda dare mata to ka gani to وإذ جيء بالتخير فاختار ربه wa izji a yayin da aka zo masa bitta khayiri da zaɓi fa khatara rabbahu ya zaɓi ubangijinsa ya zaɓi ubangijinsa eh ko zama ne ko tafiya ne to دنا ليلة الإسراء ممن أحبه manzo Allah ya kusanta lailatul isra'i daren isra'i min man ahabbahu daga abin san sa wanda ya so shi shine Allah وثانيه روح القدس والناس هجة wasa- wasanihi na biyunsa shine ruhul qudusi shine babban hadimin sa kenan direban sa zuwa ga halara ta tsarki shine malaika jibrilu wannasu hujjadu duk halitta ga baki ɗaya tana cikin rintsawa sannan ba san me ake ba wannan daren Isra'il na
تواضع على أن قلة ومهانة tawada'a yayi kankan da kai manzon Allah yayi tawalu'u mutukar tawalu'u kuwa la an zillatin ba dan kasancewarsa kaskantaccen ba wa mahanatin ba dan kuma rauni ba
وقام بحق الله دون استهانة wa kama ya tsaya bi haƙƙin lahi da haƙƙin Allah dunar siyanatin ba gajiyawa
فأدناه منه حاملا لأمانته fa'adinahu minhu ubangiji sai kusanta shi daga zatin sa hamilan li amanatin yana mai dora masa amana amana da ba taba dora wani ba irin ta ko Mhm.
نور صفاء لا دنو مكانة to dunu wasdifa'in kusanci na zabi kusancin na zabi ne la dunu wa makanatin ba kusanci na bigire ba Mhm.
وقد كان في حالاتي ليس يبدو wa kada kana dama ko manzo Allah bai gushe ba laisa ya budu baya nisanta da Allah fiya lati a cikin dukkan halin da yake tare yake daure yake da Allah dam to تخلص بالتدهين من كل آفة ta hallasa ya tsarkaka bit tadhir da tsarkakewar Allah ta azal min kulli afatin daga dukkan aibi ya tsarkaka wannan ko sai annabi mhm وركب آدم لم يعبد كفافة sannan yayi raushi da gaske yayi raushi da gaske fu'adan a cikin zuciyarsa lam yu'ab zuciyar da ba a aibanta ta bi kasafatin da kauri da kaushi yawa فأدناه تخصيصا له بإنافة fa'adinahu sai ya kusanto shi kusarwa irin tasa ta hasisan lahu don keɓance shi bi inafatin da ɗaukaka ya keɓance shi da ɗaukaka da bibai waninsa ba
نور صفاء لا دنو مسابة wato kusanci na istifa'in na zaɓi ba kusanci na zango ba a ce yana tsakaninsa da shi kilomita ɗari ne ya ƙara yin gaba abin ya dawo kilomita hamsin ya ƙara yin gaba ya dawo kilomita Allah ba- ba jiki ba ne shi balantana a ce ga wurin da yake ina jin wani yana cewa wai kaga yanzu ta- tashin da manzon Allah ya zuwa sama ya nuna ma dama a fili Allah a sama yake kai wannan an yi shirki Allah ba kamar Allah da iko yake ai Allah ba ba a ce masa wai a sama yake ko a waye yake in kaga haka nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tanazzuli ne ga bayinsa a cikin irin zancen su irin zancen da yake ga bayi so da yawa abubuwan da Allah yake gaya mana a alkur'ani duk mukamin mu ne shi ya wuce nan ai na sha gaya muku irin wannan ko yanzu an ce alimul gaibi wa shahadati ya san gaibu ya san yanzu a gurin Allah akwai gaibu shi ai shine gaibu ba wani zance wani gaibu wa shahadati a gurin Allah tabaraka wa ta'ala yanzu irin su kun faya kuna nan shi ya fi karfin wuta ta sace kun faya kuna amma ya ga dama sai ya baka yana yi ya baiwa wasu da yawa ka gani to irin wannan abin za a dinga duba ana gani to dan kaji an ce kaza to kai baka da hankali saboda Allah na annabi hmm? ai Allah ba ba- ba a yi masa mahalli domin in kai masa mahalli to shikenan kai masa jiki kuma shi laysa kamislihi shay'u ba abin da yake kama da shi in an ce yana guri kaza kai ma to a guri kaza kake ka gani shi yana can wani guri kai kana can wani guri wannan duk abu ne na sha'anin na na na addini na yanzu da ake yi na na mutanen najadu din nan to
fakana fi halatihi laysa yaqudu Uh, kad kana manzo Allah bai gushe ba laisa ya budu dama baya nisanta da halar Allah fi halati a cikin dukkan halolinsa a cikin kowane hali yake kawai yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala ka gani yanzu annabi Musa mun sha gaya muku tafiyarsa shi munajati da Allah shi kuma a duru sina yaje munajati da Allah sai ka ce kuma to ashe kuma ya dawo nan kaga ba za ka faɗa haka ba yanzu annabi Ibrahim da ya kaura daga Iraki ya taho Masar cewa ya ni zahibun ila rabbi zan tafi wurin ubangiji na shi kuma annabi yunusa can ya sadu da Allah shi kuma a cikin cikin kifi a ƙarƙashin ruwa ina cewa subhanaka kaga hadiran ma'ahu kenan ina cikin halin sa'ad da shi kuma kai ma an ce a ƙarabu ma ya kunu al'abdu min rabbi wa huwa sajidun mafi kusancin inda bawa yake zuwa ya fi kusa da Allah shine yana cikin halin sujada kaga dai yanzu in ta kokolwa za a dawo sai a ce in yana tsaye tunda ya fi kusa da sama ko to abu ya zama kwamace la haka duk mutum ya dinga sa wani hayaniyar tunaninsa ya dinga abin nan na Allah da shi cewa kai huwa sajidun yana cikin halin sujada shi yafi kusa da Allah to idan zabat li shawqi naru qutidai idza idan na rukuta daihi wutar begensa wutar soyayyarsa iltahaba ta huru li shauki saboda kunkunan begen
nuqarribuhu bi dhikri halan tizai nuqarribu sai mu dinga kusanto da shi bi zikir da ambatansa halan tizai halin nisansa
wa namdahu wal qalbu dawu yahi muna yaban annabi wal kalbu zuciya dau urtiyahi tana bin karsashinta kawai tana bin karsashinta a cikin begen an a cikin yaban annabi
dawamul muna fi dhikrihi wa imtidai dawama guri ta tabbata a cikin ambatansa da yabansa
fadani faqad wa fa kama laysa to sai ka yawaita dan abin da bai da iyaka ne ka shiga cikin sa sai kai ta tayi yaban annabi bai da iyaka mhm ta'akhartu anhu hina taqaddumi azzaba na hina azza taqaddumi to na jinkirta gabarin zuwa ga an- ziyarar manzan Allah hina azza taqaddumi yayin da gabata ta ta wuyata nayi gaba na tafi Madina abin ya gagara to wa qalbi bi nari shawqi huma fayahtabi ga zuciya ta yi huma ana kona ta binari shauki da wutar soyayya fa ya hatami kuma tana karɓar ƙonuwa tana jin ƙonuwa
sa'abiki idza anfattu jam'iyya min dami sa biki min dami zanni zan yi kukan jini na zan dinga kwaran yadda hawaye na jini idza an fadtu dam'iya in na karar da hawaye na
dumu'i li uji anhu kalqadar da samhan yanzu dai kam dumu'i hawaye na tana hami tana kwaranya kalkadar kaman zubar ruwa libu udi anhu saboda nisanta ta gabarin gabarin eh, garinsa shine madina mhm wala ibba illa alqurb in kana yi ba ni da wani magani idan ba na samu kusanci ga madina ba na samu ziyarar annabi in kanan su ido idan hakan zai samu shine in hakan zai taimaka kenan
takasara an takasara wasafi an karimi sifati siffantawa ta ta kasara ta takaita an karimi sifati ga marin girman sufufinsa ba zan iya siffanta shi ba li fadli sajayahu wa durati zati saboda fifikon wato tadodinsa fadodinsa sun sun fifita wadda hurati zatihi saboda kuma tsarkin zatinsa shine hakikarsa wa man za ya uddu ramla fi arasati wa zai iya lissafa ƙwayoyin rairayi a cikin farfajiyarsa a ce ka shiga sahara ka kidan yi rairayi
da abtu ala al-iradi min mu'jizati na tabbata a bisa korowa a bisa korowa min mu'jizati daga mu'jizozinsa ina ta koro mu'jizozinsa da ambato kenan wa man la yakilul bahara wal bahru musbid wa zai iya auna teku wal baharu musbidu ga teku mai cika da kumfa nan kana yashi kumfa kana kan fitowa kwano kwano galan galan a ce ka aune ta ga baki daya ya yiwu ba zai yiwu ba to haka yake kowa zai yi wa manzon Allah abu sai dai yayi kuma ya bar tekun haka nan kamar ba a taba shi ba
da kada khaba marradatu kaffu samahi man wanda kafu samayihi tafin baiwarsa tafin baiwar manzon Allah radatu ta juyar da shi da kada khaba wannan kamar ya tabi
wa ba'a salahun kharijun an salahi Kha- salahun duk wani gyara kharijin an salahi da ya fita daga barin gyaran annabi to da wannan gyara ya tuzarta ya lalace duniya ba za ta gyaru ba sai da gyaran annabi Ba- ba dai ba da gyaran manzon Allah ba duk gyaran da za a yi oho shir- shirme ne ya tu- ya- ya- ya- ya- wannan wannan gyara ya tuzarta ba ba ba shi da amfani to faman hada anhu fai'atu min alahi wanda duk ya kauce ga barin gyaran manzon Allah fai a su ku yanke kauna min falahi daga samun rabautarsa Allah ya kiyashe mu
dawa'id tuka majmu'atu fil tidai Maki- makiraya na tsoron Allah su ne ta- wato tadodi kenan na tsoron Allah tadodin takawa majmu'atun abar tattarawa ce fimtidahi a cikin yaban annabi limla wa khairul alamin don ko mai lamarin ba zai zama haka ba alhalin fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala yau da abin da abin da shi ne zaman da gaskiya amma sun hanyar da zama da zama mafi